أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha daya ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu yinin juma'a kenan wanda ya daidai da bakwai ga watan tara shi goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babu fadlul hubbi fillahi wal hadd alai wa ilamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibba wa madha yaqulu lahu idha alama yau insha Allah za mu tashi kan babu babi wanda yake bayani kan babu babu alamat hubbillahi ta'ala li'abd ta'ala al'abd والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها babi wanda yake bayana alamar cewa Allah na son wani bawa sannan kuma da ƙara ƙarfin gwiwa ga wannan soyuwa a kan ɗabi'antuwa da wannan so na Allah maɗaukaki yadda zai wa bawa kuma da tahiya kan tafarkin da za ka samu wannan so na Allah maɗaukaki na abinda wannan babu yake karantar da hanyar da mutum zai bi ya samu soyayya ta Allah maɗaukaki gare shi قال الله تعالى الله مدوككي na cewa قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم manzo sallallahu alaihi wasallama ka ce musu in hal kun kasance kuna son Allah madaukaki in soyayya ku da Allah soyayya ce ta gaskiya to fattabi'uni ku biyo ne kuma biyayya da abin da na yi umarni ku aikata daidai gwargwado abin da na hane ku game da shi ku hannu ku bi sunna na tafarki idan kuka yi haka na yi shibubukum Allah to Allah maɗaukaki zai so ku domin sharaɗi ne shi yasa ya kawo in in kuntum in dai hakkuna san Allah maɗaukaki kina alama ta san mutum iya san Allah maɗaukaki to tabbat babba alamar shi shine biye shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam idan kuka yi haka nan yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum hallau zai gafarta muku zunuban wallahu ghafurur rahim malalle Allah maɗaukaki ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai rahma ne ga mu'minai kadai a lahira قال تعالى الله مدوككي لا cewa يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله ب ياتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim Allah madaukaki na cewa ya ku wanda kuka yi imani kuka gaskatar da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam man yartadda minkum an dini dukkan wanda ya ridda game da addinin shi iya matsayin musulmi ya ridda ya rungumi wani addini kuma bayan addini na musulunci fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah madaukaki zai zo da wasu mutane wanda iya son su su ma suna son shi kenan soyayyarsu mutabadila ce Allah na son su su ma suna son Allah kamanninsu sifarsu azillatin alal mu'minin mutane ne wanda suke kaskantar da kansu game da muminai ba sa musu girman kai ba sa matsa musu a izzatin alal kafiri sai dai masu ƙarhi ne da buwaya da matsi game da kafirai domin sun sabawa umarni na Allah madaukaki sun fita daga da'a ta'adda Allah madaukaki sai suka cancanci ya zamanto a wulakantar da su a yake iya da su yujahiduna fi sabilillah zaka gansu suna gwagwarmaya saboda daukakar da tafarkin Allah madaukaki jihadi da dukkan abin da ya kumsa na makami ne na alƙalami ne na baki ne wala yakhafuna lawmata la'im a cikin wannan al'amari kuma ba sa tsoron zargin mai zargi duk abin da za ka faɗi game da su faɗi su kuma za su zartar da abin da Allah maɗaukaki yake so da manzan shi zalika fadlullahi utihi man yasha wannan matsayi falala ce daga Allah maɗaukaki falala Allah ce yake ba wanda ya so a wayi gari a ce Allah maɗaukaki na son ka kana son Allah a waye gari a ce kana cikin wanda za ka haɓakar da tafarki na Allah maɗaukaki kaga kai dai addinin Allah ya ci gaba to wannan tabbat falala ce ba kowa Allah yake dataswa da wannan ba sai wanda Allah maɗaukaki ya so Allahu wasi'un alim kuma tabbat Allah maɗaukaki wasi'un mai yalwaci ne wanda babu koma bayan babu wata yalwa kuma bayan yalwa Allah maɗaukaki alimun kuma masani ne ga abin da bayi suke aikatawa suke faɗi mala ya buɗe wannan babi da hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala wa an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha ta'ala qala man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb وما تقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأؤذنه رواه البخاري نعم gabanin haka malam ya yi ta'aliki kan gaba ta hudu inda ya kawo aya kulin kuntum tuhibbuna Allah كان علي عمران قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله babban malami abdurrahman bin nasir sa'idi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yace hadhihi al-ayatu fiha wujubu mahabbatillah wannan aya akwai wajibcin san Allah madaukaki cikin ta wa alamatuha alamomin wannan soyayya ta Allah natijatuha sakamakonta wa samaratuha da 'ya'yan itacenta kina amfaninta faƙala ƙul in kuntum tuhibbun Allah ta ce musu in dai hakkuna san Allah maɗaukaki ai idda'aitum hadhihi al-martaba al-aliya kun yi kirari da wannan matsayi martaba mai girma war rutubatin lati laysa fawqaha rutba kuma da matsayi wanda babu wani matsayi bilbishin shi fala yakfi fiha mujarradu da'wa to kawai ko kira kirari da baki kadai bai ya isa bal la budda min as-sidqi fiha dole ne sai da an yi da gaske an jajirce soyayyar wannan ta zamanto soyayya ce ta gaskiya ba ta baki ba kadai wa alamatu sidqi kuma alama wannan san Allah ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine bin manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fi jami'i ahwalihi a cikin dukkan halolin shi dukkan tabi'un shi dukkan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to an kirayi mumini ya kasance yayi koyami da wannan hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir fi aqwalihi a cikin maganganun sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi da ayyukan shi fi usuluddin a cikin al'amarin da ya shahi aqida domin usuluddin ana nihin abin da ya shahi aqida su tauhidi da abin da ya kama da haka wa furu'ihi da abin da ya shahi dangogi na furu'a abin da ya shahi ibada kenan da zahir a cikin abin da yake sarari wal batin da abin da yake cikin zukata faman ittaba ar-rasula dalla ala sidqi da'awahu mahabbatallahi ta'ala dukkan wanda yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya to wannan biyayya shi nuni ne a bisa gaskiyar kirarin da yake na san Allah madaukaki wa ahabbahu Allah idan haka nan ne Allah madaukaki zai so shi wa ghafara la wa ghafara lahu dhunuba kuma zai gafarta mishi zunuban shi wa rahimahu zai rahamce shi wa saddadahu fi jami'i harakati kuma Allah madaukaki zai datar da shi a cikin dukkan kai da kawun shi wa sakanatihi da hutun shi da zaman shi wa man lam yattabi'ir rasul kuma dukkan wanda bai bi manzo sallallahu alaihi wasallam falaysa muhibban lillahi ta'ala to ba masoyin Allah madaukaki bane ba ya anna mahabbatahu lillahi tujibu lahu ittiba'a rasuli domin san shi na Allah madaukaki na tilastar da biyayya shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama manzon shi فما لم يوجد ذلك dalla ala adamiha idan ba a samu ba wannan to wannan yayi nuni halin shi yayi nuni cewa wannan su babu shi wa annahu kadhibun kuma cewa mai irin wannan tabi'a makareci ne in da'aha in yayi kirarin wannan soyayya ma annaha ala takdiri wujudiha duk da cewa a kaddara samuwar ta ma غير نافية بدون شرطها شرطها ba korarra ba ce ba tare da sharaɗinta ba bi hadhihi al-aya da wannan aya ce yuzanu jami'ul khuluq da wannan ne ake aika al-khalqa afwan yuzanu jami'ul khalq ake auna dukkan abiban halitta fa ala hasbi hifzihim min ittiba'ir rasul yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah abisa daidai gwalgwadon biyayyarsu ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai zamanto imaninsu hakanan zai kasance da sansu na Allah maɗaukaki wa ma naqasa min zalika naqasa kuma abin da ya tauye ya rabu daga wannan hallau wannan so da imani game da Allah sai ya rabu na'am قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan da shi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala qala lalle Allah madaukaki yace wannan isnadi na isnadin hadisul qudusi ko yace qala azza wa jalla ko inna qala qala Allah ta'ala man adali waliyan dukkan wanda yi wa wani waliyi na ƙiyayya faƙad azantuhu bil harb to na mai shela da yazo mu yazo mu yaki da ni da shi nan kuma Allah madaukaki ya ba mu fassarar wane ne waliyi Allah madaukaki ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saurara lalle waliyan Allah su ne wa'anda suka yi imani da Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun kuma cikin imanin wannan nasu suka kasance suna masu takawa akwai takwa tare da su wannan duk wanda ya ɗauki wannan sifa guda biyu ta imani da takwa to waliyi ne na Allah ya san shi waliyi ne ko bai sani ba mutane sun san shi waliyi ne ko bai sani ba idan ya samu wannan kamanni biyu to tabbat waliyi ne na Allah maɗaukaki to shine sai ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه باوانا da ɗai duniya bai taɓa kusanta ya zuwa gare ni ba da wani abu na ibada a habba ilayya wanda ya yi soyuwa ya zuwa gare ni na san shi min maftarattu alaihi kama abin da na farlanta a kan shi kinan idan bawa yake iya so ya kusanta ya zuwa ga Allah to ya kusanta zuwa ga Allah da abiban da Allah madaukaki ya farlanta mishi babban su imani da shi da tauhidin shi abin da zai biyo baya su sallah da azumi da dukkan abin da ya shahi rukunan imani sannan da abin da ya biyo baya na ibadodi da abin da ya biyo baya na kyawawan tabi'u da abin da ya kama da haka wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawana ba zai gushe ba iya kusanta ya zuwa gare ni da nafiloli abinda ya zama to koma bayan farilla wanda Allah madaukake sanya su ma'agashi ne na samun lada hatta uhibba ya kasance hakanan to tabbat sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan kun naso wannan bawa na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan kasance mishi jin da yake ji da shi a nan ana nihin ba wai san mutu kunnan shi zai kasance kunne na Allah madaukai ko jin shi sauraron shi zai kasance saurare na Allah a'a ana nihin Allah madaukaki zai kiyaye sauraron shi daga abin da Allah madaukaki ya hana ba za ka same shi wurin da za a faɗi wani abu ba ya saurara wanda Allah madaukaki yake shi wannan shine kangiya da Allah madaukaki zai ba jin shi da sauraron shi wa basarahu alladhi yubsiru bih zan kasance mishi ganin shi wanda yake kallo da shi shi ma Allah madaukaki ana nihin nan zai kiyaye shi daga kallon abinda Allah madaukaki ya haramta a kalla wa yadahu allati yabtishu biha da hannun da yake kamawa ko yake dafawa da ita ko yake dauka haka Allah madaukaki zai kiyaye hannun shi daga taba abinda Allah madaukaki ya haramta a taba wa rijlahu allati yamshi biha zai kasance mai kawo wanda yake tahiya da su ana nihin kuma nan kafar da yake tahiya da ita ana nihin Allah madaukaki zai kame kawahon shi daga takawa ya zuwa wuraren da Allah madaukaki ya haramta a shi wa in sa'alani tabbat idan ya tambaye ni a ataituhu to zan bashi wata ruwaya ta zo wala in sa'alani la'otiyanna ya zo da wannan taukidi ne in ya tambaye ni duk abin da ya tambaye ni zan bashi shi wala in ista'azani ya zo kuma wala in ista'azabi idan ya nemi kangiyata ya nemi agaji na to zan agaza mishi lau'izanna tabbat zan bashi wannan kangiya da agaji rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi nan sai muka ga nan matakin da mutum yake samun so na Allah maɗaukaki hanyoyin da mutum yake so wanda zai za su kai ga su kai ga shi ya zuwa san Allah maɗaukaki shine nacewa da dagewa da abin da Allah maɗaukaki ya farlanta mashi sannan kuma da yin nafiloli bayan farilla wannan kuma za su ƙara jayo soyuwa Allah maɗaukaki gabawa kuma zai samu wannan darajoji da zai samu قال من آذنته معنى آذنته أي أعلمته بأني محارب الله na yi shela na mai shela cewa ni mai yakin shi ne kuma tabbat kusan yaƙi ba wai ga Allah maɗaukaki walillahi al-masalul a'la ga wanda ya yi ƙarhin kama ka san ba cin nasara za ka yi ba barantana kuma yaƙi da Allah maɗaukaki ruwaya bil ba an ruwaito da ba wa ruwaya bil nun kuma an ruwaito da nun ista'adhani da ista'adha bi na wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah annahu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi college idan ahabba Allah ta'ala al'abda idan Allah madaukaki ya so wani bawa nada jibril sai kirayi jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan sani cewa Allah madaukaki na son wani fa ahibbu kaso shi fa ahbibuhu kaso shi fa yuhibbuhu jibril sai jibril alaihi salam ya so wannan bawa fa yunadi fi ahli sama jibril zai shela ya kira wanda suke sama mala'iku zai ce musu inna allaha yuhibbu fulanan Allah iya son wane a kama sunan shi wane dan wane dan gari kaza wane fa ahibbuhu kuma ku so shi fayuhibbuhu ahlus sama mutanen halittu na sama mala'iku su su wannan mutum thumma yudau lahu alqabul fil ard sai Allah madaukaki ya sanyawa wannan mutum karbuwa a doran kasa sai kaga mutane suna san shi suna karbuwa suna san abin da yake fadi suna aiki da abin da yake fadi Allah madaukaki ya rubuta mushi karbuwa a doran kasa muttafaqun alaihi wa hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi na wannan alama ce ta san Allah ya so bawa sannan kuma hallau gashi idan Allah maɗaukaki ya so bawa ga yadda yake kasancewa ba wai mutane kadai ba mala'iku za su so shi sannan kuma mutanen duniya da dukkan abin da yake cikinta za su so shi wa wa fi riwayati li muslim imam muslim iya da wata riwaya daban qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi ce inna Allah ta'ala idza ahabba idza ahabba 'abdan idan Allah madaukaki ya so wani bawa can yayi tayi ta'ala al-'abda wa al-bawa wannan bawa sananne nan kuma 'abdan wani bawa da'a jibril sai Allah ya kirayi jibril alayhi salam fa qala sai ce inni uhibbu fulanan fa ahibbu ni ina son wani kaso shi wa yuhibbuhu jibril sai jibril ya so wannan mutum kuma yunadi fi sama sai jibril ya kira a sama fa yaqulu inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu allah wa lalle na son wani kuso shi fa yuhibbuhu ahlus sama wanda suke sama sai su so shi kuma yudahu lahu alqabulu fil ard sai a ƙaddara mushi karbuwa a doron ƙasa wai za abghada abdan idan Allah maɗaukaki ya yi fushi da wani bawa ya fusata ya yi fushi da wani bawa da'a jibril sai ya kira Allah sai ya kira yi jibril fa yaqulu inni ubghidu fulanan ina fushi da wani fa abghiduhu kai fushi da shi fa yubghiduhu sai yayi fushi da shi jibril alayhi salam thumma yunadi fi ahli sama sannan yayi shela ya kira a ciki wanda suke sama inna allaha yubghidu fulanan allah madaukaki na fushi da wani fa abghiduhu kuma ku yi fushi da shi fa yubghiduhu ahli sama sai wanda suke sama su yi fushi da shi thumma tudau lahu albaghdau fil ard sai a sanya mai kiyayya a cikin doron kasa zamanto kowa kushi yake da shi iya adawa da shi iya kiyaya da shi wa an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyatin an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin binta abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle maza Allah wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya aika wani mutum wani sahabi abu sasariya ɗan tawaga ta yaƙi wadda manufarta leƙen asiri shine turawa suke cewa cleron yawancin gendarme su suke tahiya da wannan wannan mission fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad ya kasance iya jagora wannan tawaga wajen sallar sai ya karanta cikin dukkan sallar da zai musu sai ya karanta fatiha da sura kuma ya ƙara surat qul huwallahu ahad falamma rafa'u falamma raja'u zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka dawo sai suka ambatawa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan cewa wani hoga dabi'ar da yake idan duk sallar da zamu yi ya karanta Fatiha ya karanta wata sura hallau sai ya dora qul huwallahu fa qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik ku tambaye shi dalilin menene yake aikata wannan wannan sai ba mu idan kaga mutum ya aikata wani abu ba kawai zargin shi zaka yi akan wannan ba tambaye shi menene sababi akan haka nan la'alla iya da wani uzuri misali kaga mutum kawai ka saba ganin shi iya sallah a tsaye kawai sai ka gan shi a zamne baka cewa na dan menene zaka zauna kawai kai sallah a tambayi ma wannan me ya faru da kana sallah a tsaye kuma yanzu ga ka a zamne la'alla sai baka ga ma sababi wa qala sai ce sai suka tambaye shi fa qala innaha sifatur rahman ya ce ai wannan ƙulhuwallahu ahad wannan sura kama ce ta mai yawan rahma wanda rahma shi ta yalwaci kowa da kowa a duniya fa ana uhibbu an aqra biha ni kuma ina so in karanta in karanta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace akhbiruhu ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu cewa Allah madaukaki na san shi ba dai iya san Allah madaukaki ba to haka Allah madaukaki na san shi kuma kun ga wannan ba soyayya bace ba ta baki domin aikatawa yayi a aikace sannan Allah madaukaki kai ga duk abin duk sallar da zai karshe sai ya karanta qul huwallahu ahad muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi قال المؤلف رحمه الله باب التحذير من إيذاء الصالحين wadda'afati wal masakin babu wanda yake bayani yake magana kan taka tsantsan da cutar da nagartattun bayi da wanda suka zama to rauna na masu rauni mata da yara da wanda suke da rauni wal masakin da miskinai qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا faqad ihtamalu buhtanan wa ithman azima haka Allah madaukaki na cewa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar Allah madaukaki na cewa wa'anda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da wani zunubi ba wanda suka aikata shi ba tare da laihi ba kawai hakanan dan zalunci faƙad ihtamalu to tabbat sun ɗauki buhtanan azima wa ithman aziman kiran ƙarya mubina kiran ƙarya kuma da zunubi wanda ya zamanto bayyananne Allah madaukaki na cewa fa ammal yatima fala taqhar game da maraye kadda ka rinshaye shi ka tauye mai haƙƙi saboda maraye ne fa amma sa'ila fala tanhar shi kuma mai roƙo mai tambaya kada ka mai tsawa ka mai kyakkyawar magana ƙaunin ma'aruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha haka Allah madaukake ya faɗi wa amma al-ahadithu fa kathiratun minha game da hadisai suna da yawa na daga cikin wannan hadisai mala ya kawo hadisi guda daya bayan ya ambaci hadisan da ya kawo can wancan babuna قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبو هريرة وند يرد الله تقار تبت أدريش في الباب قبل هذا a cikin babi gabanin wannan babi shine hadisi na farko man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa minha hadithu sa'd bin abi waqqas radiyallahu anhu anna daga misalai na wannan hadisi hadisin sa'd dan abi waqqas as-sabiq fi babi mulatafati al-yamin a cikin babin da yazo tafsasawa da tausayawa marayi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da faɗan manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da ce ya ababakar ya kai abubakar abubakar siddiq la in kunta abghattahum aghdabtahum in dai ka fusatar da su laqad aghdabta rabbaka to tabbat ka fusatar da ubangijinka domin mutane ne raunana miskinai ne wa an jundub bin abdullahi radiyallahu anhu jundub bin abdullah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jundub da abdullahi wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da muce su ƙara tabbata a gare shi ce man salla salata subhi dukan wanda ya sallaci sallah asuba fa huwa fi dhimmatillah to shi wannan iya kalkashin lamani da kulawa ta Allah madaukaki da kangiya ta Allah madaukaki fala yatlubannakum Allah fi zimmatihi bi shay kadda ku saki Allah madaukaki ya neme ku a cikin kariyar shi da kange shi a cikin wani abu fa innahu man yabut man yatlubuhu fi zimmatihi bi shay'in duk domin duk wanda Allah maɗaukaki ya neme shi da wani nauyi a kan shi na wani abu yudrikuhu kuma ya riske Allah maɗaukaki thumma yuktabu ala wajihi fi nari jahannam yukabbu na'am thumma yakubbuhu ala wajihi fi nari jahannam sannan Allah maɗaukaki zai dirmiyar da shi ta ɓangaren fuskar shi a cikin wutar jahannam wa iyazu billah rawahu muslim imamu muslim ya fitar da shi na wani hadisi na karantar da mu kan cewa mutum ya yi taka tsantsan da kiyayewa dukkan abin da ya zamanto sabo ne na Allah domin idan mutum ya sallaci sallah asuba to iya cikin kangiya ta Allah madaukaki kuma ka Allah madaukaki ya samu mutum a cikin wani abin da ya zamanto sabo ne na Allah madaukaki rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ina da sai mu tsaya akan wannan abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya sa mu eh ba idan mutum yayi haka nan ba a ce sallar shi ba ta yi ba to amma kuma ba haka ake so ba gane ko ba ana nihin ba duk sallar da za ka yi kawai ka karanta fatiha ka karanta aya ɗaya kowace a matsayin ka musulmi sai ka yi ƙoƙari ka karanci alkur'ani ka san yadda za ka karanta wannan sura wannan sura daidai gwargwaro abinda ake so ka har da ce ƙur'ani in ba ka iya ba ka yi ka yi to ka karanta abin da ya sauka ga gare kuma allah maɗaukaki ta fakara umar ta yi sara min alkur'ani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب